بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba talatin ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara ashirin, wanda ya daidai da bakwai ga watan disamba 1999 muna tafsirin alkur'ani daga cikin tafsirin raddul azhan ila ma'anil qur'an na ashekul allama alqadi shar'i almujtahidul maliki الشيخ أبو بكر محمود قمي الله يغفر تامش منا أينهن قرقشن آية تقوم سلوكة يقول منا وأن تفسيري منا أينه دقتكين تفسير سورة الجمعة sakamakon ainihin buɗe masallaci na juma'a da mu jama'a salafiya muka yi a nan ainihin wato garin zaria saboda raya sunna tafiyayyen halitta muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ash-shaykh al-mufassir al-faqih al-mujtahid مفتي المالكية كبير أهل السنة والجماعة أبو بكر محمود قمي رحمة الله عليه ثم بين الله تعالى وقت حرمة العمل لغير الصلاة في الجمعة mala ya ce sa'an nan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana lokacin da yake haramun ne a aikata wani aiki in ba aikin da ya shafi sallah ba a ranar juma'a wa huwa minan nida'i wannan ainihin wato lokaci shine lokacin da ya daidai da lokacin kiran sallah to galibi in ka kewaya duk inda ka kewaya kusan a ɓangarorin duniya sai kaga ana kiran sallah ta juma'a guda biyu to wannan kiran sallah guda biyu kamar yadda muka faɗi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dai kamar yadda da ingantattun hadisai suka zo cikin Bukhari da Sunan Ibn Majah guda ɗaya annabi yake sa a kira sallah shine yayin da ya zauna akan mimbari sai ladani ya fita kofar masallaci sai ya kira sallah to amma zamanin Usman da ya ga jama'a sun yawa shine sai ya ƙara kiran sallah na biyu to wannan kiran sallah na biyu wato abu ne wanda yake Usman ya yi shi ne saboda maslaha mutumin da yanzu ya kafa masallacin Juma'a bai binciki asalin wannan kiran sallah ba kawai ya fara yin kiran sallah guda biyu ya aikata bid'a babu shakka akan haka kamar yadda al-Imam Abubakar Ibn al-Arab Zahabi yake faɗi a cikin ahkamul Qur'an. Al'imamu al-Qurtubi shi ma ya faɗi haka a cikin aljami'u li ahkamil Qur'an. Sai dai inda maslaha, to wannan maslaha a yanzu Allah ya kawo mana abin da zai ɗauke ta shine halartowa waɗannan abubuwa na ɗaukaka sauti, lasifika da makarifan da makamantansu. Don dama ana so a isar da jama'a ne su wadatu daga jin kiran sallah. Don haka sai malam ya marmaza ya ce, ai asani wato kiran sallah na biyu allazi kana fi ayyamin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda shi kiran sallar nan na biyu shine wanda yake tabbatacce a zamanin annabi ilantihai salati wal khutba wato yaushe ne ya haramta kai wani aiki in ba sallah ba a ranar juma'a shine malam yake nuna maka tun daga kiran sallah na biyu na sallar juma'a har zuwa a gama sallah har zuwa a gama khutba kamar yadda za ka zo ka ji malam zai ce a farkon musulunci sai an yi sallar juma'a sa'an nan sai a yi khutubar juma'a kamar yadda kaga ake idi a yau to don haka a wannan lokacin haramun ne kai wani aiki da bai shafi sallah ba tun daga sanda aka kira sallah na biyu har zuwa sallar juma'ar har zuwa khutuba din qabla an tuj'ala al-khutbatu qabla as-salah wato wannan hukuncin kafin a sanya huɗuba ta zama kafin sallah kenan thumma ila intihai as-salati ba'da an ju'ilat al-khutba qabla sala anan qabla ya kamata ya zama ba ba'ada ba sai malam ya ce haka kuma hukuncin sai ya juya cewa daga lokacin da aka kira sallar juma'a har zuwa lokacin da ainihin wato aka yi khutuba to a wannan lokacin kuma wa a lokacin da aka kira sallah aka yi khutuba aka yi sallah to a wannan lokacin haramun ne mutum ya wata harka da bata shafi sallah ba shine yace summa ilantihai salati sannan kuma ya zan a yanzu ka'ida a yanzu tun daga kiran sallah har zuwa a gama sallah kenan ba da an ju'ilatil khutba bayan da aka sanya ita khutbar juma'a a yanzu ta zama qabla salati kafin sallah kenan to kaga kalmar da ta dace kenan wannan zarbabin ina jin inji ne yayi shi madadin ya sa qabla sai ya sa ba'ada faqala Allah madaukakin sarki yace wa idza ra'aw tijaratan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين To kamar yadda al'imamu Muslim ya ruwaito, akwai matsala da ta taɓa faruwa a zoma- a zamanin annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama. Annabi sallallahu Alaihi wa sallama da ya ainihin wato miƙe yana yin hutubar juma'a. Sai sahabbai suka ji an buga ganga, wannan ganga an saba buga ta in abinci ya shigo a Madina. To ana cikin wahala ta abinci a Madina, jin wannan ganga annabi yana cikin hutuba kamar yadda aka ce, tunda an riga an yi sallar juma'a ɗin. don haka hudubar suke saurare sai suka watse daga sauraron hudubar nan sai suka tafi wurin ainihin wato wannan abinci tunda sun ga cewa sun riga sun yi sallah din to shine Allah yake ba mu labari anan cewa wa idza ra'aw tijaratan idan suka hangi wata kasuwanci in suka hangi wani kasuwanci aw lahwan ko kuma wata harka ta wasa in faddu ilaiha sai su tarwatse su tafi zuwa wannan harka ta ainihin wato kasuwanci abinda ake so ka fahimta bamirin zai koma kenan malam zai zo ya magana akan wannan wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha ad-damir huna ya'udu ila tijara idan suka ga wata harkar kasuwanci ko wata harka ta wasa sai su tarwatse ilaiha zuwa gare ta itawa ita harkar kasuwancin inda zuwa ga harkar wasa ce sai a ce ilaihi to kaga anan ad-damiru ya'udu la ila aqrabi ismihi amma ya'udu ila kalimati tijara in suka hangi wani kasuwanci wata kasuwanci ko suka hangi wata harka ta wasa sai su tarwatse sai su tafi zuwa wannan ainihin wato zuwa ga kasuwancin ai ila tijara wato zuwa ga wannan kasuwanci zannan minhum anna hurmatal bai'i ila intihai salati faqat duna al-khutbah a wannan lokaci suna tsammanin cewa haramcin kasuwanci ya takaice ne zuwa a gama sallar juma'a din tunda sallar ita ake fara gabatarwa ba tare da hudubar ba sai suka dauka tunda an gama sallah to yanzu ko da liman na hudu ba zaka iya zuwa kai harkar kasuwanci sai suka tashi suka yi tafiyar su fa zahabu ila tijara sai suka tafi wurin harkar kasuwanci wa tarakuka fil khutbati qa'iman sai suka barka a cikin hudu ba kana tsaye khabarun malam yace kaga wannan kamar labari ne Allah yake bayarwa ko suka barka a tsaye amma sai yace bi ma'anan nahayi labari ne amma da ma'ana hani akwai irin wannan a koda a hausa sai ka samu yaro ya daga bulala zai da kanin shi sai ka ce da kashi me kake anan kana bashi umarni ne amma me kake cewa kada da kai wannan irin umarnin ma yafi wannan irin hanin yafi karfi domin hani ne ta siga umarni da kashi mu gani na ce ka dake shi sai ga ya ƙara ja da baya cewa kake da kai amma ƙara baya yake don ya san ma'anar umarnin shine tsaurara hani ne ma to haka nan da Allah madaukakin sarki yake cewa labari ne yake cewa sai su barka a tsaye kana hudu ba labari ne amma hani ne ai ma'anar shi idara au tijaratan in suka hangi wani wata harkar kasuwanci au lahawan ko wata harka ta wasa la yanfaddu kar su tarwatse su tafi zuwa gare shi wala yatrukuka qa'iman kar su sake su barka a tsaye takhtubu kana huduba li'anna hudurahum lil khutba domin halarta su ga huduba din nan shartun fi sihhati salati shar'i ne wajen ingancin sallah din kamar yadda ainihin wasu malamai suka ce ita ainihin wato juma'a din nan dama sallah ce da ke madadin azhar sai aka mai da ita ta zama raka'a biyu to wannan hutubobi da kake ji guda biyu su ne madadin raka'o'i biyun da aka shafe don haka kamar yadda ka san raka'o'i biyu din nan wajibi ne to haka ka san cewa wannan sallah wannan ainihin huduba ita ma wajibi ce sharadi ce jama'a an fahimci wannan da kyau ko don haka sai ainihin Allah madaukakin sarki yake hani game da atarwatse daga huduba din sai malam yace li'anna hudurahum lil khutuba shartun fi sihhati salati halarta su ga huduba din sharadi ne na ingancin sallah ma'anar wannan maganar tamkar in har baka halarci hudubar ba to juma'ar ka bata inganta ba jama'a mun fahimci wannan musamman a wannan lokaci da ya zan hudu bakke biyu bayan sallah din wayruwa malam yace an ruwaito annahu kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakhutubu yawmal juma'a ba'da salati ada annabi ya kasance yana yin hudu ba ne bayan sallah din to wannan yayi kyau da malam yace yurwa domin hadisin da yazo da wannan abu al-imamu abu dauda ya ruwaito shi da isnadi mai rauni to tare da cewa ba a samu wani wanda ya bayanin abin haka yake ko ba haka yake ba sai dai ana son ka san hadisin da ya zo da wannan mas'alar to hadisi ne wanda yake ainihin mai rauni to shine ainihin wato sai malam yake cewa an ruwaito cewa annabi ya kasance yana yin huduba ne ainihin wato bayan sallar juma'a qadimat irun yana cikin yin wannan huduba bayan ya idar da sallar juma'a to ina son ka fahimci nan abu mai inganci ya cuɗanyi da mai rauni cewa wannan ayar ya halarto wannan sahihiyar magana ce cewa an buga ganga cewa sun tarwatse sai mutum goma sha biyu suka rage duk wannan abu ne da ya zo sahihi a cikin sahihu muslim amma bayani akan cewa hudu ba din tana ainihin wato zuwa bayan sallar ne to wannan maganar ce malamai suka tabbatar da rauninta to annabi na cikin hutuba din aka ce qadimat irun sai ayari ainihin sai ya shigo garin Madina wadriba liqudumiha at-tubulu sai aka buga ainihin ganga don a sanar da jama'a cewa abinci ya shigo gari alal ada kamar yadda dai al'ada su take a wannan lokaci fa kharaja lahan nasu min al-masjidi sai mutane suka fita zuwa tarban wannan ayari na hatsi na abinci daga masallaci ghayra 12 rajulan in ba mutum goma sha biyu ba to daga nan ne malikiya suka samu hujja akan cewa matukar mutum mutum goma sha biyu ba su haɗu ga sallah ba ta juma'a to wannan sallah ba ta inganta ba su sun kafa hujja da wannan hadisin to wannan malaman usulul fiqh za su ba su ansa da cewa wannan waqi'atu ainin kenan wato haka al'amarin ya faru ya ku malikiya wa ya sanar da ku cewa da ba mutum sha biyu bane suka rage annabi ba zai hudu ba ba ana cikin hudu ba sai jama'a suka ji ga abinci ya shigo sai suka tashi sai suka watse daga gaban liman sai mutum goma sha biyu liman ya ci gaba da hudu ba da sha biyun nan shin ta yaya za mu san cewa sai lallai da sha biyun nan ne suka tsaya liman zai ci gaba da hudu ba babu wata hanya da za mu iya sanin wannan ashe sha biyun nan ba su zama sharaɗi ba domin in talatin ne suka tsaya liman zai ci gaba da hudu ba in sha biyun nan ne suka tsaya zai ci gaba in goma ne in takwas ne in biyar ne tunda ba suna cikin watsewa ba ne ya ce amma dai mutum sha biyu su tsaya bai faɗi haka ba sha biyu suka tsaya ya ci gaba da hudu shi to wannan ba zai zama a ce shine sharaɗin ingancin sallar juma'a sai mutum goma sha biyu ba kun ji wannan shine asalin hujjar malikiya waqi'atu ainin ne ba abu ne wanda ainihin ya faru wanda za a kafa dalili akai ba kamar malikiya da suke kafa hujja akan cewa sai ya kai mil arba'in da takwas za a yi kasuru gaskiya an samu hadisi sahihi wanda mil 48 annabi ya yi kasuru to amma shin wannan ya nuna mana kenan abin da ya wannanci wannan annabi ba zai kasuru ba a'a don haka wannan ma sai a ce waqi'atu ainin ne domin me gashi a wani wuri an samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi kasuru a abin da yake kasa da haka annabi yayi kasuru a mil uku ko mil tara to ashe duk irin waɗannan abubuwa ba a kafa hujja da su akan a ce to sharadi ne don inda ya kasance mutum ƙasa da sha biyu annabi sallallahu alaihi wasallama insha Allah zai ci gaba da hudu ba don haka sai malamai suka ce sallar juma'a kamar kowace sallah ce ta jam'i kamar yadda kowace sallah ta jam'i mutum biyu ke iya kullata to haka ainihin wato sallar juma'a ma mutum biyu za su iya kullata shafi'iya sai suka kafa hujja da wani hadisi munkari suka ce sai in ya kai mutum arba'in waɗannan zantuttuka dukkaninsu masu rauni ne ka je ka karanta ainihin littafin alhawi lilfatawi na al'imamu suyuti da littafin addurarul bahiya sharhi na arraudatun nadiya sharhi na addurarul bahiya ta siddiq hassan khan ka karanta littafin fiqhu sunna a nan zan yi amfani da wannan dama in yi tambihi akan abu biyu abu na farko wannan sharaɗin da malikiya suka ce akan sai mutum sun kai sha biyu su ne suka halarta a yi sallar juma'a wannan sharaɗin shi ya ja suka ce in har akwai mutum goma sha biyu suna fahimtar hudu ba to ba sai an fassara musu zuwa harshensu ba in kuwa ƙasa da mutum goma sha biyu ba sa fahimtar hudu ba to lallai sai an ainihin fassara to kaga wannan sharaɗin in ka gane tun asali ya rushe to wannan sharaɗin ya tashi aiki in akwai bukata a fassara mutane hudu ba a fassara musu in babu bukata kawai a mutane hudu ba su tashi su tafi ba lallai sai an fassara hudu ba jumlatan ba za a iya bayyana mutane ma'anar mai hudu ba take dauke da shi cikin minti ɗaya minti biyu ya isar sai a ci gaba da hudu ba shi ma wannan ba lallai bane wanda har ma wasu malamai suna ganin wannan ma ba ma daidai bane ma a yi domin me musulmi su lazimci koyon larabci shine abin da yake wajibi a kansu domin ainihin wato larabci din nan matukar za su lazimci koyon shi to za a samu cikin su masu fahimta abin da liman ke cewa magana ta farko kenan in ka gane wannan sai mu ketara tambihi na biyu da na ce zan yi mana wannan maganar ta ja Allah ya gafarta malawa bakar gume yake sukar littafin fiqhus sunna wasu malaman izala sai suka bi shi akai to duk gaba ɗaya sun afka cikin kuskure akan wai mai fiqh sunna ya ce sallar juma'a kamar sauran salloli ce za a iya yin ta daga mutum biyu zuwa sama da ainihin mutum biyu wannan yasa zaka ji so da dama in kana bin karatun malam Bakar Gumi Allah ya gafarce shi zaka ji yana cewa ku yi hankali da wannan littafi dalili sai ya ce saboda ya ce za a iya yin juma'a da mutum biyu to wannan maganar mummunan kuskure ce malam ya afka cikin ta Allah ya yafe mishi to abin mamaki madadin a samu malamai su biyo bayan shi su yi ta haƙiƙi su tantance mecece gaskiya akan maganar haka ce ko ko a'a sai suka nakalce ta kawai sai suka zan kamar yan anshin shata su ma da ka taba sai mutum ya ce an soke fiqh sunna me yasa sai ya ce saboda an ce mutum biyu za su iya yin sallar juma'a wani ma malamin ya kai bai taba karanta wurin ba da zaka mika mai fiqh sunna din ka ce a wani mujalladin a wannan wurin bai sani ba tunda da ya ji malam ya soka shi ma ya soka to wannan na daga cikin kuskure a ƙa'ida ba za ka kuskurantar da wani mujtahidi haka siddan saboda wani ya kuskurantar da shi ba sai in ya kawo maka dalilai wannan maganar cewa kawai saboda ya faɗi wannan maganar a guji littafin ba dalili ba ce domin kamar yadda na sha faɗi a cikin dukkan littattafan fiƙihun da malam bakar mahamudu gumi ya yadda da su da kuma duk wani wanda ya yadda da wannan maganar ta malam to akwai maganganun da muninsu ya fi wannan maganar ko da mummuna ce amma kuma ba a taɓa cewa a guji wannan littafin ba misali in ka karanta littafin muktasar ko ka karanta wani littafi cikin littattafan nan na fiƙihu za ka samu zantuttuka suna dukan sunna annabi kai tsaye amma ba mu taɓa jin an ce a guje su ba za ka ji an ce matuƙar limamin juma'a yana hudu ba haramun ne wani ya zo masallaci ya yi nafila wannan maganar faɗanta kuskure ne faɗanta shi kanshi bid'a ne domin tana karo da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabi mai suna Sulaik al-Ghatfani ya shigo masallaci ranar Juma'a annabi na hudu ba sai ya zauna annabi ya ce mishi kai ka yi sallah raka'a biyu ne ka zauna ya ce a'a sai ya ce ka miƙe kai sallah raka'a biyu sa'annan ka zauna sai annabi ya ce daga yau idan wani daga cikin ku ya zo masallaci ya riski liman yana hudu ba akan mimbari kada ya sake ya zauna har sai ya yi sallah raka'a biyu amma ya takaita su wannan umarni sai ya nuna ba akan wannan sahabi kadai ba tunda annabi ya ce idan wani daga cikin ku ya zo masallaci ya samu liman yana hudu ba hukuncin ya shafe kowa kenan abu na farko kenan abu na biyu kaga wannan ainihin umarni sai suka murda ma'anar shi suka ce ai shi Sulaik wani talaka ne ya zo gidan Annabi ya kawo mishi kukan talauci sai Annabi ya ce ka zo masallaci ina hudu ba ka miƙe ai ka zauna zan sa ka miƙe dan a taimake ka al-Imam nawawi a cikin sharhin Sahihu Muslim ya ce wannan magana maganar banza ce yau fiye da shekara ɗari takwas ya faɗi haka a cikin sharhin shi na sahihu muslim al-minhaj bi sharhi muslim ibn al-hajjaj kwatankwacin irin wannan maganar ta banza irin ta ce gashi can da suka daki wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yana cikin sahihu muslim manzon Allah yace in ka ci naman akuya ko tinkiya ba sai ka sake alwala ba amma in ka ci naman raƙumi sai ka sake alwala sai suka ce a'a wai ana zaune ne da annabi da sahabbai bayan sallar magariba sai wani sahabi sai ya tusa sai annabi ya shiga gida ya fito da naman raƙumi duk sai ya rarraba musu da suka ci sai ya ce duk wanda ya ci naman raƙumin nan ya sake alwala kaga anan suna son su kawo wai sababu wurudul hadis dalilin da yasa wancan hadisin ya zo dan haka ashe akwai wani sirri wai naman raƙumi baya karya alwala wannan maganar kadai suna yin ta ne dan su kare mazhabin malikiya sun kasa fahimta cewa a lokacin da suke kare mazhabin akan wannan matsalar suna naushin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya karya alwalar duk mutumin da ya ci raƙumi da yadda ainihin Allah madaukakin sarki ya saukar mishi da doka dan haka duk wanda ya ci naman raƙumi alwalar shi ta karye raƙas babu sauranta ko misƙala zarratin ya kamata mutane su san wannan to kaga nan ma sai aka yi wannan ta'awilin anan ma al-Imam an-Nawawi yace wannan maganar banza ce to abin da muke so a gane yanzu irin waɗannan zantuttuka cewa in liman na hudu ba kar a miƙe ayi nafila tare da cewa mai ishmawi sai da yace haramun karara me yasa ba a ce ai hankali da mai ishmawi ba ai nassin hadisi ya sabawa sai aka dauka kuskure ce to duk malami in ya kuskure ba za a ce a guji littafin shi saboda wannan kuskuren kadai na fiqihu ba sai a ce ai hankali da wannan kuskuren in ya tabbata kuskure ne in bai tabbata kuskure ne ba fa ba za a ce mutane su hankali ba to kaga sai aka samu canji shi yasa muna buƙatar a ƙasashen nan namu mu tashi mu karatun sunna yanzu kun ga ana sukar fiqihu sunna saboda wannan maganar tare da cewa ita ce daidai amma ana kare ishmawi tare da cewa wannan magana da ya kuskure ce to kun ga rashin me rashin tsayawa a ta hakiki rashin bincike na ilimi shi yasa abin da Allah madaukakin sarki yake cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna malamai ku tarbiyanci jama'a da abin da kuke karantawa da kuma abin da kuke karantarwa ishara akan ashe malamai ba wai zuwa za su yi su karantar ba kawai sai sun yome sai sun yo karatu sai sun yo bincike sai sun yo nazari in sun yo kuma sai sun tsaya sun yi tahqiq waɗannan su ake kira ahlut tahqiq waɗannan su ake kira almuhaqqiquna masu tantance addini su ware mana tsaba daga tsakuwa su yi tankaɗe da rairaya su fitan mana da abin da yake daidai yadda za mu ci tuwon sunna ba tare da muna taka tsakuwa da haƙorinmu ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don haka sai ainihin aka ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin hudu ba sai waɗannan mutane suka fita in ba mutum goma sha biyu ba wa idza kana tarkul juma'ati littijara malam yace in ya zan barin sallar juma'a saboda kasuwanci allati fi hal fa'idatu shar'iyya wanda kasuwanci ai akwai riba wadda shari'a ta tabbatar da riba ko to amma aka nuna maka wannan mamnu'an abu ne da aka hana ka bar wurin sallar juma'a saboda neman riba ta kasuwanci wanda neman riba halal ne fatarku halin lahawi ashaddu man'an to mutum ya bar sallar juma'a saboda shagalin wasanni da harkokin yau da kullum shi ya fi tsananin hani kenan ku fahimci abin da malam ke cewa sallar juma'a wajibi ne mutum ya je ta harkar kasuwanci halal ne a shar'ance ka yi ta ka samu riba to amma barin ainihin sallar juma'a saboda harkar kasuwanci in ya zama haramun ne an hana ka to ka bar sallar juma'a saboda wasan kwallo ko saboda zuwa wurin holo ko saboda zuwa wurin dambe ko saboda sha'anin biki ko saboda kayan amarya shi ya fi tsananin haramci a shar'ance wa in kanati sahabatu radiyallahu anhum la yatrukuna halin lahawi ko da yake su sahabbai ba su bar juma'a saboda su tafi wurin wasa ba kama ya dullu alaihi adamu ruju'i damiri lil lahawi kamar yadda ainihin wato damirin nan ba yana nuna ya koma zuwa ga wasa bane kamar yadda ne bayani a can baya wa idza ra'au tijarata maratan aw lahawanin faddu ilaiha wannan wakilin suna ba yana koma zuwa ga wasa bane ko warju'uhu litijara faqat yana koma zuwa ga harkar kasuwanci ne li ya ummal hukum don wannan hukunci ya game gaba daya domin kagan aka ce wannan wakilin suna na koma zuwa ga wasan ne to ya nuna zuwa ga kasuwancin bai koma bai game ba kenan amma aka ce ya gamo da kasuwancin to kasuwancin shi ke farko to in ya zama an hana kasuwancin to wasan ma da ke gaban shi an hana kenan sai tarkato ya share su gaba daya kenan ina fatan mun gane wannan da kyau sai malam ya ce sun maƙuddimar hutubatul juma'a ala salati sa'annan sai kuma daga baya aka dawo ana gabatar da hudubar sallar juma'a sa'annan sai ai sallar juma'a din bis sunna sunna ce ta tabbatar da wannan tambihan li ahammiyatiha wannan gabatar da sallar ainihin wato gabatar da hudubar juma'a da ake a yanzu sannan a zo a yi sallar juma'a ɗin malam ya ce don a nuna muhimmancin ita hudubar juma'a ala baqi khutbis salawat akan sauran hudubobin salloli misalil idi kamar idi kun ga idi sai an yi ta ake sallar ko to don a nuna maka sallar juma'a ta fi muhimmanci da hudubar juma'a ta fi muhimmanci fiye da ta idi sai aka ware ta juma'a ta zama sai an fara ainihin wato yin hudubar sa'annan sai a yi sallar idi kuwa sai an fara yin sallar sa'annan sai a yi huduba ɗin don a nuna maka hudubar juma'a ɗin ta fi ainihin hudubar idi jama'a mun fahimci wannan sai ce fahiyar fil juma'ati shartun ita ainihin wato huduba ga sallar juma'a sharaɗi ce jama'a ku fahimci wannan maganar fa sharaɗi ɗin nan da ake cewa magana ce mai ƙarfi a cikin ilimin usulul fiqh in aka ce huduba sharaɗi ce ga ingancin juma'a idan huduba bata inganta ba sallar bata inganta ba kenan shi yasa ba daidai bane ku je ku sanya limamin da yake gashi nan ba lasi ba inshora a nahau kawai magana yake bai san yadda ake khabari da mubtada ba bai san aikin ainihin wato mudaf da mudaf ilaihi ba bai san inda inna take aiki da yan uwanta ba bai san inda kana take aiki da yan uwanta ba mai wa wani yace akwai kuma wata inna ba inna mai koko ba ya kai mai saurare inna wani harafi ne a cikin nahau kana jin ana cewa inna allaha to wannan inna din idan ta zo ta samu sunaye guda biyu wanda ɗaya yana ainihin siffanta ɗaya ne sai ta sanya wa na farko fataha na biyu kuma sai ta bashi da rufa shi kamar allahu ghafurun allahu ghafurun to idan inna ta zo sai zama inna allaha ghafurun to in baka san nahawu ba sai ka zo kana cewa inna Allahu ghafurun kaga ka zama ba lasi ba inshora kenan baka da kan gado baka da birki baka da linzami a nahawu mun fahimci wannan da kyau akwai kana kuma da ƴan uwanta ita kuma sai a ce Allahu ghafurun sai a ce kana Allahu ghafuran to duk waɗannan sai ka fahimce su sai ka fahimci ina ne ainihin mudaf da mudaf ilaihi take shiga ina ne inda zai zama ba mudaf da mudaf ilaihi bane duk sai ka fahimci waɗannan abubuwan ashe in hudu ba ta lalace tun daga nan to ku binciki sallar juma'a ku saboda haka al'amari ne na ƙungiyanci da ɗariƙanci da mazhabanci ya shiga cikin jama'a tun da dai wane ɗan ƙungiyarmu ne wane ɗan ɗariƙanmu ne wane ya yarda da mu to ya zo ya zama liman bai iya nahau ba bai iya kira'a ba bai iya tsarin komai ba sai ya zo ya tsaya inda bai halatta a tsaya ba ya sanya wasali inda bai halatta a sa ba ya rinka karankara ma yana jawo tatsunniya da giza da koke da shafa labari ya zo wai da su ne zai yi wa jama'a hudu ba wannan inna hala ihdal kubar wannan na ɗaya daga cikin uwayen bala'o'i da suka faru ga ainihin al'ummar musulmi musamman a ƙasashen nan namu shi yasa ku fahimta duk abin da ka ji malamin fikihu ya ce sharaɗi ne ga ingancin kaza to auna ga misali yanzu suka ce sharaɗi game da ingancin sallah shine shigar lokaci ina ma'anar haka idan yanzu kai sallah a zahar ƙarfe goma na safe ba te ba kenan domin sharaɗin ingancin sallah azahar sai lokaci ya shiga duk sharuɗan sallah azahar sun cika kakaf amma lokaci bai ba in kai ta bate ba to haka duk komai ya tabbata a juma'a amma kuma hudubar nan bata yi ba to babu hudubar kenan tunda babu hudubar to babu sallar kenan to kaga matsala ta faru saboda haka a cire son zuciya a saka tsoron Allah a cire kungiyanci a bi sunna a cire ɗariƙanci a bisunna a cire wana namu ne tun da ya yadda da mu yana goyon bayan mu a yadda da menene sunna ta zo da shi in ba haka ba wallahi Allah maɗaukakin sarki ya danka amana a kanku manzon Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi dukkanku masu kiwo ne kuma kowa daga cikin ku abin tambayo ne game da kiwon shi sai annabi ya fara da fal imamu ko al imamu ra'in shugaba a nan ba limamin sallah ba fatukuna shugaba ana nufin shugaban ƙasa gavna ciyaman sarki dagaci mai anguwa hakimi duk wanda Allah ya aza al'amarin jama'a a hannun shi to wannan mutum ra'in to balle a ce wannan shugaba ne sukutun da guda na kungiyar musulunci ka tabbatar da cewa abubuwa a kanka suna nan sai ka tabbatar ka tsarewa mutane addininsu menene tsara addini limami za a nada a nada wanda ya cancanta za a nada malamin islamiya ne a nada wanda ya cancanta headmaster ne a nada wanda ya cancanta mai tara zakka ne wanda ya cancanta wa'azi za a tura suwa ne wa'azi wani zai hauye na ƙasa gaba ɗaya ko na anguwa ko na state sai an samu wanda ya cancanta shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama in zai tura malamai wa'azi sai tura irin su sayyidina ali irin su sayyidina abubakar irin su mu'azu dan jabal Jabal irin su Abu Musa al-Ash'ari duk sanda aya ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai nemi su wane ne suka iya rubutu da karatu ina su Zaidu ina su Muawiya su ne ake nemowa su ainihin tabbatar da waɗannan abubuwan ba wai kawai tunda dai wane dan gata ne manzon Allah na son shi zo ka karbi kaza sai wanda ya cancanta manzon Allah yake ba sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce ka'ida dan haka ku fahimta mala yake cewa fahiya fil juma'ati shartun ita hudu ba din sharadi ce game da sallar juma'a ka huduril jama'a allati tan aqidu bihal juma'a sai ce kamar yadda yake halartar jama'ar da suke yiwa su kulla sallar juma'ar sharadi ne wajen ingancin kaji maganar da nake faɗi ɗazu ma'ana a malikiyance yanzu yake wannan maganar cewa mutum sha biyu sharaɗi ne game da ingancin juma'a kamar yadda yake hudu ba ɗin nan sharaɗi ce game da ingancin juma'a to kaga anan mun ɗaukan maka abin da ke daidai ne muka nuna maka cikin zantukan shi biyu ɗaya ita ce hudu ba sharaɗi ce game da ingancin juma'a wannan maganar babu shakka akan cewa ita ce daidai sannan cewa kuma kamar yadda hudu ba take sharaɗi ga ingancin sallar juma'a haka mutum goma sha biyu su ne sharaɗin ingancin juma'a to wannan maganar muka ce ba daidai ba ce muka gabatar maka da dalilai a ɗazu ina fatan an gane wannan da kyau to sai malam yake cewa wato fil juma'ati shartun ka huduril jama'a allati tanaqidu bihal juma'ati laha wa amma huduru ghairiha min al khutabi halarta wata huduba daga cikin hudubobi na sallar idi ne sallar roƙon ruwa sai malam yace fa mustahabbun wannan mustahabbi ne jama'a an gane wannan da kyau ko sai Allah madaukakin sarki yace kul ma indallahi ka ce musu abin da yake wurin Allah minas sawabi wato na lada khairul lillazina amanu shine alheri ga waɗanda suka yi imani min Allah fiye da wasa alherin da zaka samu a wurin Allah na halartar sallar juma'a na sauraron sallar juma'a shine alheri gare ka matukar kai imani da Allah kai imani da ranar lahira fiye da wannan harkar wasa da zaka tsaya amma abin mamaki wani in akwai wani shiri a talbijin ko a rediyo ma sai hana shi halartar sallar juma'a saboda fasikanci ko a ce ana world cup kwallon duniya ko a ce ana wani sha'ani ko a ce ana wani biki sai ka ga ya zauna ya kafa talbijin a gaba yana kallon wannan talbijin ka sani da cewa baturan da ya talbijin da yana kallon talbijin irin yadda kake da bai kera talbijin ba shi bature yana duban me yake da muhimmanci minti biyar minti talatin awa ɗaya da ya gani shikenan kai ko shikenan wannan talbijin ya zama shine alƙiblarka ba za ka komai ba ana da shiri kaza ana da shiri kaza ana da shiri kaza ya kamata ka sani turawan da ke japan ko taiwan ko thailand ko ina ne suke maka kere-kere waɗannan kayan da suke kerowa galibi su ba su cika cin moriyarsu ba in ka je ka samu baturan da ke kera kaza sai ka ganshi gashi nan wani dan magyazo da shi di ya yangwade saboda ya matsa akan binciken ya za a ce shi ya kago kaza shi ya kera kaza shi ya kera kaza abin da ya dame shi kenan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to shine sai ainihin Allah madaukakin sarki yake cewa wato wannan ainihin wato abin da ke wurin Allah ya fi alheri fiye da wannan wasa wa min fa'idati tijara kuma ya fi ribar da za su samu ta kasuwanci ya ci gaba da cewa fa naf'ul lahawi kaga amfanin wasa gairi muhakkaqin ai ba tabbataccen abu bane ko amfani wannan amfani kake samu a wurin wasa ba tabbataccen abu bane wa naf'u tijara amfanin kasuwanci kuma ribar kasuwanci tabbatacce ne ko amma laisa bi mukhalladin ba dawwamamme bane kuma wa min hadha to daga nan ne yu'lamu wajhu taqdimil lahawi daga nan zaka gane me yasa anan aka gabatar da wasa a can baya kaji an gabatar da kasuwanci ko sannan wasa to anan me yasa aka gabatar da wasa a bisa kasuwanci yace daga nan zaka gane ashe saboda shi wasa abu ne wanda yake fa'idar shi amfanin shi ba tabbatacce bane babu inda ya tabbata amma ribar kasuwanci to tabbataccen abu ne to in ya zama ribar kasuwanci ma da take tabbatacciya an ce ka ketare ka batta ka tafi wurin kasuwanci ina kuma ga wasa ka tafi wurin sallah ina kuma ga ainihin wasa to dan haka sai ainihin malam yake cewa fa innal idama ta ko tuqaddamu alal malakat domin abin da yake an rasa shi to a irin wannan ana fara gabatar da shi akan abin da an mallake shi kaga wasa an rasa fa'ida shi gaba ɗaya ko to amma shi kasuwanci fa an mallaki fa'ida shi amma ba tabbatacciya bace sai aka ce to abin da ke wurin Allah ya fi alheri fiye da ainihin wasa kai har ma kasuwanci kaga anan dan a nuna maka wato wasa kasuwanci ma da yake mai amfani to ladan da ke wurin Allah ya fi shi amfani fiye da balle kuma wasa ina fatan mun gane to shine sai Allah yake cewa wallahu khairur raziqina Allah shine mafi alherin ainihin masu azurtawa wato duk wani da kake tunanin zai azurta ka to arziki na alheri yana wurin Allah yuqalu akan ce kullu insanin yarzuqu aila wato kowane mutum yana daukar nauyi ko yana ciyar da iyalan shi ai min rizikin lahi ta'ala wato daga arzikin Allah ne to wannan tafsiri na wannan sura ya kare sai malam ya ce falamma kanati suratu tad'u ila al-amali bil ilmi yayin da ya zama ita wannan sura tana kirayar jama'a ne zuwa ga aiki da ilimi wa tamna utarka ta'a tana ayin ko tana ainihin wato hana wato barin yin ta'a wal ittikali da kuma dogaro bi sharafil aba'i da darajar iyaye wannan sura tana hana ka ka dogara da ai iyayenka mabiya Allah ne masu girma ne dan haka kai ba sai ka bi Allah ba to sura tana hana ka haka bada'at bit tasbih kaga sai ta fara da tasbihi a farkon ta ko me take cewa tace yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ko kaga ta fara da tasbihi tsarkake Allah bi sigatil mudari da siga ta mudara'a wato ta ci gaba abubuwan da ke sammai da ƙasai suna ci gaba suna tsarkake Allah alal wajihil mustamir a fuska wadda take nuna ci gaba da tasbihin kenan wato duk abin da ka sani kamar yadda wata aya take cewa wa in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi sai da yazan yana tasbihi yana godewa Allah to yayin da yazan surar ta fara da nuna tasbihin Allah wanda yake abu ne wanda yake dogewa wa khutimat kuma ta cike bi kafalati llahi bi rizqi ibadihi cewa Allah ya lamunce zai azurta bayan shi hatta la yashghalahum talabuhu ko an ta'a yadda yake neman arziki kada ya shagaltar da su daga ta'a kaga sura ta yi ishara a me kenan wato jama'a su lazimci tasbihi su lazimci biyayyar Allah Allah ya lamunce musu akan cewa ba zai talauta su ba matukar dai suna bin Allah kar su sake su shagaltu da neman abin da za su ci da an taba ka baka zuwa makaranta baka zuwa wurin wa'azi baka koyon ibada baka zuwa wurin ibadar saboda me sai ka ce saboda masara harka ta yi wahala tsanani yayi kaza tsanani yayi kaza abin da ake nuna maka matukar dai ka lazimci biyayyar Allah to Allah ya alkawarin zai azurta ka domin Allah shi ke azurtawa a takaiciya jama'ar musulmi wannan shine ainihin tafsiri na ita wannan sura daga cikin tafsirin raddul abhani ila ma'anil qur'an to yayin da muka ji dama kamar yadda muka faɗi tun farko muka ce za mu fassara wannan sura saboda ƙa'ida ita ce fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani da cewa babu abin bautawa sai Allah ko aka ce ka sani wato ita bauta din ashe sai ka santa tukuna sa'annan zaka bautawa Allah to yayin da muka ga mun kafa masallaci na juma'a sai muka ga mu tsaya mu ji takaitaccen hukuncin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana a cikin alkur'ani game da sallar juma'a wannan sura ita ce ta magana akan al'amarin da ya shafi sallar juma'a da kuma wasu hukunce hukunce muka ji daga cikin wannan tafsiri na ma'anoni zai kuma mu zo daga baya wani lokaci za mu ji abin da al-Imam al-Qurtubi shi kuma ya faɗi daga ainihin manya-manyan malamai na fiqh wanda aka ciccire daga cikin wannan sura amma kamar yadda jama'a suka sani yanzu gashi muna daren laraba ne talatin ga watan sha'aban wato lokaci ya ƙure yadda yake tafsiri na azumi a ka'ida yadda muka saba ma ya kamata a ce an fara shi to amma wa'azozi da muka yi ta gabatarwa su suka shanya gabanmu to alkawarin da muka yi muku muna nan za mu cika shi insha Allah na cewa za mu karanta kaɗan daga abubuwan da al'imam al-qurtubi ya faɗi a cikin tafsirin shi sannan muka ce za mu karantar da sahihul bukhari cikin kitabul juma'a baki ɗaya da izinin Allah don mutane su ji hukunce-hukuncen sallar juma'a sannan muka ce za mu ji wasu hukunce-hukunce daga littafin al'ajwibatun nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a to wannan littafi a takaice na halarto da shi anan amma littafi ne wanda bai wadaci ainihin jama'a ba kasancewa bai wadaci jama'a ba sai muka ga dacewar za mu ainihin wato takaito wasu bayanai masu muhimmanci yanzu kaɗan daga cikin shi saboda waɗannan su ne daga cikin kaɗan cikin bambance-bambance da za a ga mun kawo game da harkoki na sallar juma'a to za mu gabatar da waɗannan bayanai insha Allahu ta'ala a takaice daga cikin wannan littafin amma mun bayar da cigiyar wannan littafi a taho mana da shi daga Kano ko kuma a taho da shi daga Saudi Arabia yadda zai wadatu kafin nan zuwa bayan sallah insha Allahu ta'ala muna fatan za a zo da littafin yadda kowa zai samu sai a bi a rinka karanta wannan littafin insha Allahu kullum daren da aka yi sallar Juma'a wato daren Asabar ranar Juma'a daren Asabar kenan sai a rinka bi ana karantar da jama'a wannan littafi a hankali a hankali don su rinka jin abubuwan tare da dalilai kuma a ilmance ba wai an zo zo ne saboda ana son a saba wa abin da mutane suke a kai ko dan a ɗaukaka ko dan a samu suna a'a abin da ake nema shine daidai daidan nan in ya dace da abin da muke kai alhamdulillahi in daidan nan bai dace da abin da muke kai ba alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udhu billahi min hali ahlin nar abin da muke nema shine daidai din kuma Allah ya sani kamar yadda annabi Shu'aib yake cewa wa ma uridu illa al-islaha mastata'tu ba wani abu muke nema ba sai me gyara ne gwargwadon yadda zamu iya gyaran nan in ya zama sai ya buge wata matsala ne ta aƙida da mutane suke akai da ba daidai ba sai an gyara gyaran nan zai taɓa abin da ya shafi matsala ta ibada ne ta furu'a ko menene ka sani da cewa ya kai ɗan uwa musulmi yayin da gyambo ya same ka ko ya samu wani naka babu yadda za a yi gyamban nan a ɗibo sukari da madara a zuba mishi babu yadda za a ɗibo miya a zuba mishi ba yadda za a ɗauko tuwo ko shinkafa a zuba wa gyamban nan me za a zuba magani za a zuba ayodin za a zuba ko wani magani mai zafi dan ana son a kashe mara lafiya a'a don wannan magani duk da zafin shi shine ake fatan a samu sauki da izinin Allah ta hanyar shi duk sanda ciwon ciki ya turnike ka ai ba za ka ji sukari ka sha ba me za ka sha madaci so ake a sha maɗacin amma dan ya zama ita ce hanya kaɗai duk abin da ka ji kana kai ko kuna kai ko jama'ar kuna kai sai ka ji mun ce ba daidai ba ne ba mun yi ne don mu rusa abin da kake a kai ba a'a daidai muke hari sai aka yi rashin sa'a kuma daidai din nan kai a kan shi kake to abin da ya kamata ka komar da abin ya zan alheri ka ce an yi sa'a kenan ya zame maka alheri don ka ji barna kake a kai bari ka gyara in ka mai da mas'alar ta zama faɗa oho kai ne kai asara ba mu yi asara ba ba mu ragu ba insha Allah abu na farko kenan abu na biyu in ka gane wannan to sai ka fahimci cewa manya-manyan matsalolin da suke tamkar za a gansu baƙi daga cikin al'amuran da za mu rinka aikatarwa na farko kamar yadda muka fara bayani a makon da ya wuce shine za a gaba ma kiran sallah guda biyu a wannan masallaci namu to kiran sallah guda ɗaya shine abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ka ji mun gabatar daga baya ne Usman ya ga jama'a sun yawa sai ya ƙara kiran sallah na farko wanda mu a nan ƙasa ana kiran shi kiran sallar wanka to Usman bai ƙara shi ya kawo shi masallaci ba da ya ƙara na farko ɗin sai yana da wani gida gidan sama a cikin kasuwar Madina idan daidai farko farkon lokaci ya shiga sai ya sa a hau kan wannan gida sai a kira sallah yan kasuwa sai su faɗaka cewa yau juma'a yanzu lokaci yayi ka je kai wanka ka fito kiran sallah na biyu kuma to shine ake yi ainihin a kofar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama to sai aka samu wani sarki daga cikin ainihin wato sarakuna waɗanda ainihin suka gabata kamar yadda ainihin al-imamu shatibi yake faɗi a cikin littafin shi al-ittisam sai shi wannan ainihin sarki mai suna hishamu dan abdul malik sai ya ɗauko kiran sallan nan da usman ya sa ake a kasuwa sai dawo da shi kofar masallaci kiran sallar kuma da aka samo daga annabi wanda a kofar masallaci ake yi shi kuma sai dawo da shi ladan ya tsaya a gaban liman ranar juma'a a kira sallah to duk waɗannan abubuwan guda biyu kuskure ne na farko dai kiran sallah a cikin masallaci a gaban liman ko ba a gaban liman ba ranar juma'a ko ba ranar juma'a ba bid'a ce wannan wadda wajibi ne musulmi su guje ta abin da yake daidai ko da kuna da microphone a masallacinku a ja wayar microphone ta fita waje da zaran nefa sun dauke wutar su sai ku aje musu microphone din su sai ku ci gaba wannan shine abin da sunna ta nuna in ko ba haka ba ka ci gaba da kiran sallah a cikin masallaci na farko kai bid'a na biyu idan nefa ta dauke wuta to wa yake jin abin da kake cewa sannan ka saba ma sunnan ladanai da ya zan suna fita ne a kofa a waje ana kallon su kai ka shige inda ba a ganin ka ina fatan a karanta littafin ainihin al-ittisam na al-imam shatibi da kuma shi wannan littafin da ke gabana al-ajwibatun nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani insha Allah shine muka ce za a zo da shi a saka karatun shi musamman kowa ya ji a karance shi fes ka ji irin abubuwa za ka yi mamaki shin wai mutane ashe da suka kafa masallatan juma'a alkafira suka yi kawai suka fara ibada domin ba ma malikancin ba ne domin wannan littattafan malikiya ne littafin al-itisam al-imam shatibi ba malike ne al-imam al-qurtubi ba malike ne ibn al-arabi ahkam al-qur'an ba malike ne al-imam ibn rushd al-hafid ba malike ne su hudu suka haɗu akan cewa babu shakka wannan abu bid'a ne sannan al-Imam Shatibi har ya kawo daga al-Imam Ibn Habib Ibn Habib shi ma malikiya ne malamai biyar gashi suka yi rubdugu akan cewa kiran sallah din nan a cikin masallaci ko kuma ƙara kiran sallah na biyu din nan bid'a ne amma sai kaga mutane suna cewa su malikiya ne suna aiki da to abin mamaki suna da'awar suna malikiya amma sai kaga gashi suna saba wa waɗannan ainihin wato malamai na malikiya shin malikiyar suke cewa suke a malikiyar suke yi kamar yadda suke cewa a aikace to sai su kawo dalilai ko ko kawai dai son zuciya ne wannan gaskiya son zuciya ce domin a ƙasar nan mun ga cewa babu inda za ga an buɗe masallaci na juma'a a ce to a tsaya a binciki menene sunna ta ce ta kamaimai akan hatta ginin masallacin juma'ar manara da mutane suke a masallacin juma'a bid'a ce yana cikin wannan littafin na al-Imam Shatibi duk malikiya ne me yasa ba a karanta ba manara hasumaya sai an faɗa da Hausa hasumaya wannan da ake zungureriya ayi guda biyu ko ayi guda hudu ko ayi guda daya sannan bid'ar da ta fi ta zama bid'a a ƙara tauraro da farin wata a sama duk bidiyo'i ne to abin mamaki me yasa mutane ba za su binciki hukuncin Allah ba kafin su aikata wannan abu sai ka ce bid'a sai ya ce a ya ce mu kafirai ne wane ne ya ce maka daga an ce bid'a shikenan an ce ku kafirai ne cewa akai aikin da kuke akai mugun aiki ne ku yi marmaza ku canza kafin mutuwa ta zo ta riske ku Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu don haka tun da Allah ya sa ba mu da buƙatar ƙara kiran sallah na biyu ɗin nan irin na Usman to a ƙashin gaskiya kiran sallah ɗaya za mu rinƙa yi ɗaya ɗin nan kuma shine yayin da liman ya zo ya zauna a kan mimbari sai ainihin mai kiran sallah sai je ya tsaya a daidai kofar masallaci sai ya kira sallah abinda sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta nuna kenan abu na farko kenan bayanai suna nan cikin littafin al-imam shatibi din da kuma wannan littafi al-ajwibatun nafi'a to bayan haka sai mas'ala ta biyu ita ce mas'ala dangane da lokutan kiran sallah lokutan kiran sallah tabbataccen abu ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan yi ainihin wato sallah ta juma'a bayan rana ta zawali dab da yin zawalinta kuma yakan yi bayan daidai lokacin da idace da lokacin sallah azhar kaga daga zawali akwai dan jinkiri kenan yakan kuma yi daidai lokacin da yake yin sallar idi lokacin sallar idi a shar'ance yayi daidai da lokacin sallar duha lokacin sallar duha da lokacin sallar idi shine daga lokacin da kaga rana ta fito daga gabas sai ka ganta kamar tana fitowa daga ƙasa ne musamman in a fili ne to ka gwada daga tsakanin ƙasa da kake ga rana ta fito kamar daga ƙasa zuwa daidai inda take in dai ta kai tsawon taɓarya tsawon gorar mashi to ya halatta a lokacin nan ai sallar idi ya halatta ai sallar juma'a ya halatta a wannan lokaci ai sallar walaha ina fatan jama'a sun gane daidai lokacin da zaka hangi rana a gabas ta fito da sassafe da wuri din nan sai ga kamar ta fito na fitowa daga ƙasa to in dai ta fito har gwargwadon yadda zaka iya cewa tsawonta ya kai tsawon taɓarya daga ƙasa a gwargwadon ganin ka ba daga ƙasa din take ba amma shari'a sai ta maka kiyasi da ganin ka to a daidai wannan hali sai a ce sallar ka ta idi in kai ta ta inganta sallar juma'a in kai ta ta inganta sallar in duha in kai ta inganta to a nan sai wasu suka kawo wayau wai ai ita sallar juma'a tun da dai ta kasance madadin sallar azahar ce to yaya za a ce za a iya yin ta ita da hantsi eh babu kiyasi tare da nassi in aka ce nassi ya zo to kiyasi ya ɓaci da a ce babu nassi karara da annabi ya ce a iya yin sallar juma'a daidai wannan lokaci babu nassin da annabi babu nassin da sahabbai suka yi da shikenan sai ka kawo wannan kiyasin amma tun da nassi akwai tabbatacce to babu bukatar wannan kiyasin naka dangane da lokutan sallar juma'a kamar yadda aka saba a yanzu waɗannan gamsassun abubuwa ne ba sai an kawo jama'a ba ko musamman tunda ana gaggawa ga lokaci ya ƙure amma matsalar ita ce lokutan sallar juma'a game da cewa kafin rana ta zawali daga hantsi zuwa ainihin wato daidai lokacin da rana za ta zawali shine zan dan karanto mana shi ma a takaice saboda ƙurewar lokaci ka je ka nemi littafin kamar yadda muka ce yanzu muna so mun taɓi ne za a zo za a tantance dalla-dalla insha Allahu ta'ala. Al-hadisu fil waqtil akhar mala yace ga hadisan annabi game da ɗaya lokacin na sallah shine wannan lokacin kenan shine ainihin lokacin ita sallah ta ainihin walha din wato sallah ta juma'a din da hantsi ko kuma kafin rana ta zawali wa amma al-waqtul akhar amma ɗaya lokacin kuwa fa fihi ahadith akwai hadisai da dama akan haka Alif hadisin farko an salamatu bin al-aqwa daga salama dan aqwa qala salamatu yace kunna nujammi'u ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun kasance muna sallar juma'a tare da manzon Allah idza zalati shamsu a daidai lokacin da rana za ta zawali kaga tunda mun karantar da kai wannan a baya zai maka saukin fahimta idza idan ta taso fi'ili madi tana nuni game ga mustaqbal wato ya nuna idan ranar za ta yi zawali daidai wannan lokacin suke sallar juma'ar ya nuna hudubar da kiran sallar an yi su tun kafin ranar ta yi zawali kenan summa narji'u yace sa'annan sai mu koma gida na tatabba'ul fai'a muna bibiyar bango domin mu samu inuwa kaga ranar sai lokacin ma tai zawali kenan jama'a mun gane wannan bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi haka al-imam abubakar ibn abi shayba hadisi na biyu an anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yusalli al-jumu'a hina tamilu shamsu anas yace manzon Allah yana sallata sallar juma'a sa'ad da rana take zawali kaga hudubar an fara ta tun yaushe kenan tun kafin ta fara rawahu al-bukhari wa ghayruhu bukhari da wani malamin suka ruwaito wannan an jabir radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza zalati shamsu sallal juma'a jabiru yace manzon Allah ya kasance idan rana za ta yi zawali sai ainihin sallar juma'a rawahu tabarani fil awsat al-imam tabarani shi ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi al-mu'jam al-awsat wa isnaduhu hasan isnadin shi kyakkyawa ne malam yace wa hadhihi al-ahadith waɗannan hadisai zahiratu dilala ala ma zakarna zahiri ne karara suna kawo hujja akan abin da muka ambata cewa za a iya yin sallar juma'a din kafin zawali wa zalika annahu min al-ma'lumi annahu sallallahu alaihi wa sallama kana yakhtubu qabla as-salah saboda sanannen abu ne cewa annabi yana yin huduba kafin sallar juma'a khutubataini hudubobi guda biyu yaqra'u fihima al-qur'an a cikin hudubobin nan guda biyu yakan karanta al-qur'ani wa yuzakkirun nas kuma yakan yi wa mutane ainihin wa'azi hatta kana ahyanan yaqra'u fiha qaf wal qur'an al majid wani lokacin har suratu qaf yana karantawa fa fi sahih muslim a cikin sahih muslim an ummi hisham binti harith bin ibn nu'man qalat wata mata mai suna ummu hishamin ta ce ma akhadtu qaf wal qur'an al majid illa an lisani rasulillah sallallahu alaihi wa sallama yaqra'uha kulla yawmi juma'atin ban ainihin haddace suratu qaf ba sai daga harshen manzon Allah saboda yana karanta ta a ranar juma'a alal minbari akan minbari idza khataba an-nasa in yana mutane hudu ba kaga wannan ana nuna maka me hudubar annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake gabatar da ita tun kafin sallah din Arif bin Ibn Nu'man qalat wata mata mai suna Ummu Hishamin tace ma akhadtu qaf wal Qur'an al Majid illa an lisan Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'uha kulla yawmi juma'atin ban ainihin haddace suratu qaf ba sai daga harshen manzon Allah saboda yana karanta ta a ranar juma'a alal minbari akan minbari idza khataba an-nasa in yana mutane hudu ba kaga wannan ana nuna maka me hudubar annabi sallallahu alaihi wasallama da yake gabatar da ita tun kafin sallah din to a ce sallar yana yin ta ne sa'ad da rana take zawali kaga ashe hudubar nan an fara ta tun kafin rana ta tunkari za ta yi zawali kenan to hukuncin hudubar hukuncin sallar ku shine hukuncin ainihin wato abin nan sallah din sai yake cewa wa sahha anhu annahu qara'a fiha surata bara'a ya tabbata ma annabi ya taba karanta suratu bara'a a cikin ainihin ita hutubar juma'a din rawahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya ruwaito wannan hadisi fi sahihihi wal hakim wa sahahahu wa wafaqahu adh-dhahabi wa ghayruhu sai ce fa'iza ta zakarna haza to in muka tuna wannan da kyau alimna annal azana kana qabla zawali hatman za dai mu san cewa kiran sallan nan annabi na sawa a yi shi ne lallai tun kafin rana ta zawali wa kadhalika al-khutba haka hudubar ma talama anna sala kanat hina zawal ita kuma sallar ta yi tsawo to a ce daidai lokacin da rana ke zawali kenan wa hadha bayyinun la yakhfa walhamdulillah yace wannan matsala a sarari take ba boyayya bace wa asrahu min hadhihi al ahadith fi dilala ala al matlub hadisi jabir al akhar yace ga ma hadisin jabir wanda yafi waɗannan fitowa karara wani hadisin ne daban wa huwa gashi wa anhu qala jabiru yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة من ذا الله كسنشينا صلى الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا سنة موسى حبيسي مكوما وللا قمم فنريهها مجمنا هوتا دلا قمم منا كنت دسوس هوتا سشاكتا حين تزول الشمس ألوكتن دبايا من إدد سلر za mu tafi muna aikin raƙumanmu to a daidai lokacin da muke aikin neman rana take zawali wannan ya nuna kafin zawali aka yi sallar kenan tun da gashi yanzu da suka zo suna aikin raƙuman neman rana ta zawali sai yake cewa ya annin nawa bai wato raƙuma wannan hadisi muslim ya fitar da shi da nasa'i da baihaqi da al-imam ahmad da al-imam abubakar ibn abi shayba sai malam yace fa hadha sarihun fi anna salata kanat qabla zawal wannan karara ne cewa sallar nan annabi yayi ta ne kafin rana ta zawali fa kaifa bil khutbati to yaya kuma hutubar fa kaifa bil azan to balle kuma kiran sallah tun farko ma a shekaga an yi shi to ta iya yiwa kace eh gaskiya ne waɗannan hadisai to amma mu ba mu saba ba ba ku saba ba da maguzanci kuka saba kuka tuba ba kuka tuba daga maguzanci balle abin da yake ainihin wato sunna ba sai ku yi ba sai ku yi abin da yake kuma yana cikin littafin shehu usman ainihin hidayatul tullab shehu ya ce in aka ce magana ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sunanta shari'a ba mazhabar wani ba ko da kaji an ce mazhabar wani ana nuna malam wani ya bada fatawa da ita ne saboda kai zaka ce to yanzu waye taba aiki da wannan magana sai a maza a ce ga sahabbai sun yi kuma malam wani cikin malaman fiqh kawai amma an ba haka ba hadisin annabi ko ba a taba aiki da shi ba in ya inganta kai zaka yi aiki da shi baka hadisin manzo Allah ba dariƙa bace dariƙa ce sai an samu wani shehi ya baka mun fahimci wannan hadisin manzo Allah ba kundi bane na masu rubutun sha a ce ya ladifu idan malami bai baka ba za ta yi aiki ba ka san kana ji kana ganin ya ladifu wai ba za ka rubuta ba yadda suke cewa ko sai malam wane ya baka dan haka sai a ce bara ce ala gafata malam an bani aka ce a'a to ko kai ba za ta ci ba sai an baka to hadisin manzan Allah ba haka bane da kaji manzan Allah ya ce ka ci gaba da aiki sallallahu alaihi wasallam matukar ya inganta ya tabbata to shine sai malam ya ce al-asaru fil waqtil akhar kun san wasu suna da dabara da ka kawo annabi yayi kaza kamar yadda na faɗi dazu sai ya ce to wanda sahabi ya taba aiki da wannan wanda malami ya taba aiki da wannan malanta dai ka yadda abubakar ya fi kowa ilimi hatta cikin sahabbai ko to yanzu zaka zo ka ji shine sai malam ya ce ga zantutuka da ayyukan sahabbai game da sun yi sallah din kafin rana ta zawali sai yake ce maka wa yashhadu lidhalika asarun min amali sahaba nadhkuru ba'daha lil istishhadi biha ga wasu ayyuka na sahabbai zamu kawo don su karashe da waɗannan wasu ayyuka na ainihin sahabbai waɗanda za su ƙara tabbatar da cewa ashe bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun ci gaba da aikatar da waɗannan sunnoni a aikace malam yace alif abu na farko an abdullahi ibn sidana sullami daga abdullahi dan sidana sullami ɗaya ne cikin manyan tabi'ai qala yace shahidtul juma'ata ma abubakar siddiq na halarci sallar juma'a tare da abubakar siddiq fa kanat khutbatuhu wa salatuhu qabla nisfin nahari da sallar abubakar da hudu shi ta juma'a kafin rana ta raba tsakiya kafin yini ya raba thumma shahidna ma'a umara sannan muka sake sallar juma'a wani lokaci tare da umar fakanar khutbatuhu wa salatuhu ila an aqulan tasafan nahar sallar umar da hudu shi har ma kamar zan ce rana ta raba wato rana ta take tsakiya wato kusa da takewa tsakiya ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار sannan na halarta tare da Usman sallar shi da hudu shi kamar ma ainihin wato in ce rana ta yi zawali fama ra'aitu ahadan aba zalika wala ankarahu yace ban taba ganin wani ya aibanta haka ba ko yayi kyama ma'ana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da waɗannan manyan sahabbai suka yi babu wanda ya aibanta haka wannan ainihin ibnu abi sheba da dara qutni suka ruwaito shi wannan asari ne kyakkyawa wasu sun kawo kura akan wannan asari in ka karanta fiqh sunna mai waye ruɗe ka amma ka je ka karanta littafin tamamul minna shafi na 331 zaka ga raddi akan wannan maganar da suka yi kokarin launa na wannan asarin don wasu za su iya ruduwa da wannan to tun wuri shi yasa nemar maza na faɗi za su ainihin ce wannan mutumi shi tabi'i ne wanda yake ba a san shi dai akan cewa adili bane ka'ida ita ce kamar hadisin ajuli ba a fito karar an ce adili bane ba a fito karar an ce mutumin banza bane to sai a bincika shin yana da almajirai amintattu shine aka samu yana da amintattun almajirai guda biyar anan malam ya kawo guda hudu a can kuma ya kawo guda ɗaya cikin tamamul minna irin su sabitu dan hajjaj da ja'far dan abi barkan da kuma ainihin wato maimun dan maharan da habib dan abi marzuqin haka ainihin malam da ya cikakken bayani kaji asali na farko kenan na biyu an abdullahi bin salama daga abdullahi dan salama kala ya ce sallabina abdullahi juma'a buhan abdullahi dan abbas a abdullahi dan mas'ud ya yi mana limancin sallar juma'a buhan da hantsi wa kala sai ce khashitu alaikumul har na ji muku tsoron zafi ne wato yini ne mai zafi don haka da akai can ainihin wato bayan rana ta zawali sai gaggauta yi musu da ainihin hantsi tun da ya halatta kenan sai ya dauki ɗaya daga cikin abubuwan wannan ibnu abi shayba ya fitar da shi shi ma isnadi ne kyakkyawa to shine sai malam ya kawo fatawar da aka yi wa al-Imam Ahmad aka tambayi Imam Ahmad su ila an waqati salatil juma'a ala gafarta malam ina hukuncin sallar juma'a kala sai ya ce in salla qabla zawali fala ba'asa in mutum ya sallah kafin rana ta zawali babu laifi akan haka sai ya ce حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن مسلمة سلمة أن عبد الله صلى بهم الجمعة ضحى في حجة wannan asari. وحديث سهل بن سعد كنا نصلي ونغتدي بعد الجمعة sahal wannan sahabi ne yace mun kasance zamanin annabi muna sallar juma'a amma ba ma karyawa ma sai mun dawo daga ainihin sallar juma'a din ka annahu yadullu ala annahu qabla zawal wannan ya nuna kamar kafin zawali ke breakfast ma ba sai sun dawo sallar juma'a karyawa jama'a mun fahimci wannan wannan fatawa tana nan a cikin masail na al-imamu abdullahi shi dan gidan imamu ahmad shafi na 112 sannan sai kuma sa'idu dan suwaidin ya ce sallabina mu'awiyatul juma'a duhan mu'awiya ya yi mana sallar juma'a da hantsi wannan ma abubakar ibn abi shayba ya fitar da shi har wa yau shi ma isnadin shi kyakkyawa ne sa'an nan sai kuma ya kawo ammar shi ma ammar cewa salla bin nasi aljuma'a wan nasu fariqan ba'dhum yaqulu zalati shamsu wa ba'dhum yaqulu lam tazal da aka gama sallah wasu na cewa rana ta zawali wasu na cewa bate ba ibnu abi shayba shi ya fitar da wannan har wa yau aka samu daga ainihin wani tabi'i shi ma mai suna a abi razin wato wani ainihin tabi'i ne yace kunna nusalli ma'a aliyin aljuma'a sayyidina ali ma an kasance suka ce muna sallar juma'a da shi fa ahyanan najidu fai'an wani lokacin mun gama sallar juma'a sai mu samu ainihin inuwa wa ahyanan la najidu wani lokacin ba ma samun inuwa shi ma ibnu abi shayba ne ya fitar da shi daga ƙarshe sai malam ya ce wali hadhihi al-ahadith wal athar to saboda waɗannan hadisai da waɗannan ayyuka na sahabbai kaji dai manya-manyan sahabbai kowanne irin bangare gashi nan su aliyu ne su abubakar ne su wane ne duka kana al-imam ahmad yadhhabu ila jawazi salatil juma'a qabla zawali imamu ahmad ya bada fatawa akan za a iya sallar juma'a kafin rana ta zawali kama sabaka kamar yadda bayani ya gabata sai ce wa huwa al-haqqu kama qala ash-shawkani wa ghayruhu wannan ita ce gaskiya kamar yadda shaukani da shi da ainihin wasu malaman suka faɗi wa tafsilul qawli fi hadhihi al-mas'ala bayani akan wannan mas'ala sai mala yace la tahtamiluhu hadhihi al-ajala wannan wuri da muke gaggawa ba zai iya dauke mana shi ba falturaja falturaje fil mutawwalat yace ka koma manya manyan littattafai ka karanta ka nailal autar wa ghairihi kamar littafin nailal autar ko wani littafin daban ya jama'a saboda muna yin abubuwan a tattakaice ne saboda yadda lokaci ya kure wannan sunan tirmizi ne nazo mana da shi a cikin mujalladi na biyu babin sallar juma'a da yace babu ma jaa fi waqtil juma'a a lamba hadisi na ɗari biyar da uku a cikin shafi na ɗari uku da saba'in da bakwai zuwa da saba'in da takwas da ainihin imamu tirmizi ya gama kawo hadisai game da lokacin juma'a sai malam ahmad shakir ya ce wa fi mazhabi ahmad fi zalika riwayata ne akwai zantutuka biyu a mazhabin imamu ahmad game da wannan mas'ala ihdahuma anna waqtaha waqtul eid ɗaya daga cikin zantutukan shine sallar juma'a lokacin ta za a iya yin shi daidai lokacin sallar idi wasaniya magana ta biyu annahu tajuzu salatuha qabla zawali fi sa'atil khamisa aw sadisa magana ta biyu shine koda ba a yi ta da hantsi lokacin idi ba to za a iya yin ta dai kafin rana ta zawali kafin rana ta zawali sai ce sa'a ta biyar ko ta shida wannan wani lissafi ne wurin malaman hai'a amma a takaice bari in mayan maka da shi a lissafin da ka sani na agogo shine karfe goma na safiya ko karfe sha ɗaya na safiya shine daidai da karfe biyar kenan ko karfe shida sai ka ji sun ce yanzu karfe biyar na safe shine daidai karfe sha ɗayan ka kenan na rana na agogo in suka ce maka ai karfe goma in suka ce yanzu karfe shida na safiya wato daidai sha ɗaya kenan na rana sai yake cewa wala ta juzu qabla zalika a karkashin wannan magana ta biyu sai suka ce kafin wannan lokacin bai halatta ba zantuka biyu ne wannan magana farko aka ce daidai da lokacin idi magana ta biyu aka ce daidai da lokacin idi wato daidai da lokacin goma ko kuma ainihin sha ɗaya ainihin na rana sai malam ya ce وقد أطال العلامة موفق الدين ابن قدامة الكلام في ذلك في المغني ابن القدامة ابن قدامة أتكل للتاف المغني littafi ne na fikihu ya tsawaita magana akan haka a cikin juz'i na biyu shafi na ainihin wato ɗari biyu da goma zuwa shafi na ɗari biyu da ainihin goma sha biyu gaskiya kamar yadda na ce jama'a wannan matsala tana da matukar muhimmanci tare da cewa kasar ɗinmu na farko ya ƙare akan haka gaskiya ba za mu iya tashi ba lallai ne mu saka wani kasar don mu ƙarasa in ya so ta ɗauke mana matsalar ko da awa ainihin ɗaya da rabi ne insha Allahu ta'ala فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك